بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokin mu a daidai wannan rana na wato yinin lahadi takwas ga watan muharram shekara ta 1946 wanda ya yi da shafudu ga watan julai 2024 miladiya a wannan majalisi namu da muke karatu cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da malam ya kebe ta da ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda da suka bi su da kyautatawa a insha Allah in ba manta ba muna nan inda malam ke wani magana kan kabari da azabar kabari za mu ci gaba da daga inda muka tsaya a jiya a madarasin mu da umaratul akam mun yi wasu 'yan bayanai game da abin da halin kasa ke ciki na zanga-zanga da ake cewa za a yi da abin da ya karɓe kama da wannan a wasu daga cikin uwa sun tattauna da mu kuma a su suna karsa da wani ra'ayi da ba wannan ra'ayin ba abin da muka tabbatar a jiya to ni abin da nake son kowa wato ya fahimta shi in aka zo ana neman magani ta fuskan addini to ba za ka kare ka kana kawo wasu ra'ayoyinka ba sai ka bari sai an gaya maka nasi da tukuna sanar daga baya sai ka je a ka gani ka gudunar da nasi a kan ra'ayi ka gani wannan in zai hau kan nasi ko zai hau kan nasi ba idan an lura jiya ni abinda na kawo nasoshi na kawo nasi na kawo manzo Allah yana cewa innakum tarawna ba'di athara lallai za ku sami wato san kai da danniya bayana fasbiru hatta talqawni da zan ce ku yi hakuri har sai kun gamu da ni a wata riwaya hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa takunu ba'di athara za ku sami wato danniya da wato a danga hannun yin kudade da dukiyoyi wa muran tunkiru na da abubuwa da ba kwaso sai maza sai suka tambaye maza Allah to me kake umarta mu yi sai maza Allah yake cewa to adduna al-haqqa alladhi alaykum haƙƙin da ke kan ku da ku yi masu wa tatrukuna aw wa tas'aluna Allah alladhi lakum sai ku zata roki Allah abin da yake naku ne Allah ya kawo muku kuma naku a wannan in an lura wato magani ne maza Allah ya baka wannan magani ko ijma'an wannan maganin shi yake su kawo wani magani da ba wannan bayan za a ji addu'a ne akan halaccinsa amma dai wannan shi ne maganin da ba za mu ya bamu kuma shi ne abin da na mai tashi a wancan ajiya din kuma wato duk wanda suka saura da ni wannan shi ne abin da na ta faɗa da ke cewa wannan shi ne abin da in ka duba na su shari'a abin da za ka gani kenan kuma magabatan mu duka tun daga tabi'ai da wanda suka fi su kyautatawa da aka wani ra'ayin su wataƙila galibi abin da sa mutane ba sa ganewa saboda ka san idan mutum aka ɗauka musu ruwa da ji zafi to sai fara sumbatu kuma kowa yunwa ta ci kowa wahala ta ya ci kowa kaza kaza kaza kaza to amma duk wannan idan hankali ya bace hankali ne mu akwai masu kokarin cewa wai idan aka ce za a yi ai muzahara da ake magana za a yi muzahara ce na lalama da sauransu irin wannan kuma suna kokarin kan hujja da wasu fatoyi da wasu malamai a wannan zamani ana cewa ai garin wanda ba musulmai ba da kuma garin da suka zama suna wato mulki da demokradiyya kuma aka ce ba za a yi ta wannan hanyar mutum za a samu haƙƙi ba to to ne ya kamata ya kora ne akwai wannan wacce ɗin to suka fahimci dai wannan shi asalin nasi da magana shi daga yau ga baka nasi kuma kar an manta maza Allah an riga an nuna musu abin da zai faru a gaba da al'ummarsa ku ce to irin wannan an nuna masa amma bai ba mu wannan option na cewa mu je mu ɗauki saboda abin da ke cikin sana'ar mahadir da kuma al-masadir abin da ke cikin sana'a na wato riski kwarai da gaske ba in aka fita ba san dawowa wani ba san dawowa ba ba a ba a da tabbacin in aka fara wannan abun nan da wata daya Najeriya za ta ce zama Najeriya a yanzu ta yanzu wanda shi sa manzo Allah shi yake baka kawai abin da yake a danna tana abin da dinta in dai har an samu aka ce za a fita domin a sauke ba shugaba shugaban nan ba wai kafirci yayi ko wani abin da yake kama da kafirci ba yake kusa da kafirci ba a akan wani zalunci yadda ya mana da ya ci kudin to wannan shi kaulin wahid da amma nabi suna cewa wannan dan zimman ku saukar da shugaba wannan sa cewa bai halatta ba kadai abin da malamai wasu kamar wani ya kawo magana ibnu utaymin ibnu utaymin yana cewa a garin kaman kafirai ko garin da ba a iya ne samun haƙƙi sai ta wannan hanya to kaga wataƙila a ce za a iya halatta wannan a ce la ba sa shi ba la ba sa yace la ba sa yace ba ya ce wai a je a yi ne ba ya ce in haka ne yadda kuka faɗa na shiga mushi aka zo aka yi a to mu anan a kana buƙatar abubuwa kana buƙatar abubuwa kamar haka ko da ma ka ce mu yanzu ka fitar da ka zarar da mu a masauki na garuwa na wannan ba musulmai ba to ya kamata ka tabbatar da cewa yanzu kai abin da kake kira a wato amincin ne yanzu wani haihuwar cewa yake yi wai in muka ce wai kar a fita yanzu to ai sai mu fassara me shi Usman a baya shi Usman shi ba ya fito na fito da su yunfa da su tafawa tangardo to kaga wannan wato rikita abubuwa ne bai kamata a ce mutum yana wa'azi kuma yana nufin abubuwa irin wannan ba in za ka hujja ka hujja da Qur'ani da Sunna daga baya sai kawo wasu abubuwa na ka kai ka ce wannan ra'ayin kai amma kar ka dinga likita abubuwa shi Usman ya ce yayi muri ba muri ba ba muri ba kamar da muka wanda ya san tarihin asalin asalin ma shi ta yi ma da niyyar ya ma hijira daga garin ya ma gudu da addinin sa ya magana muri ba muri ba ba zuwa ya je da kwalaye dai ya ce yara su biyo bayan shi ba ba haka yi ba to kaddara ma kuma shi boran yayi shi yanzu ya zama jagora kai yanzu waye jagoran da zai jagoranci wannan wannan fitar waye wanda zai ce dukan mutanen kirki in mun tafi kar mi kaza sai dai mi kaza kawai kar a balle shagunan jama'a kar a cikin dubiyar mutane kar a yi dambe kar a yi kaza kar a je a sare sare waye zai kawo wannan wa zai kawo cewa ba za a yi ta'addanci ba za a yi ikhtilafi tsakanin maza da mata ba kowa zai kawo wannan sai ka tabbatar da wannan sannan sai ka zo ka magana halalci kuma kana da akwai almahabir irin wannan ba a da tabbacin me zai faru ya za ka je ka shiga abubuwan da baka san me zai faru ba nan gaba sai wannan shine abin da ake ta magana ba magana ce ta a cewa wai ba wai kowa bai jin yunwa kowa na irin wannan ba kowa yunwa da yunwa nan a jikinsa kowa da talauci kowa da wahala kowa da amma abin da ake magana wannan shine magani idan muna son maganin da aka fi so shine maganin mazana to gashi ya bamu in kuma wani magani ne namu to kuma shi ma maganin da kake cewa naka to sai ka je ka auna ka gani ai komai aunawa ake yi sai ka wa ke san kasar shi koma irin sudan yanzu wata ta kasar shi koma irin tunisia wata ta kasar shi koma libya wata ta kasar shi koma syria sai ka je ka tabbatar mace ba za a samu irin wannan abu da aka samu a nan ba gari fa ba yaran su daya al'umma daya su samu irin wannan balle najeriya mai tartar al'umma irin wannan kowa ma haushin kowa yake ji dama can dama can ƙabilancin tsaye ya mu aka aka gina ba a ƙasar nan kuma ka ce za a fita haka wannan jin haushin wani haka nan kawai ba wani fada ake wuce ana zaman lafiya amma waye gari wani ya ji abin da shafin wani amma haka kake cewa wani zai wani ya fita sau da wannan in kallon za ka ba za ka taɓa wajen wani ɗan kwatan kofuwa yana bukata a wannan abin ba saboda su suna da kayan suka je a titi ɗan kwatan da buwa wa suna da kamfani sai sai a baya wannan abu sau da haka wannan kawai kai ne ya da ba kai talaka sai ka je ka haƙuri ba in fitina ta so irin wannan ba abin da ke da kike haƙuri sadaka mu matasa ina da ƙara ba matasa haƙuri in hankali ya gudu hankali ke nemo shi kuma mutum ya kamata ya riga ganin wato matsala daga ƙasa da kuma kafin a sama mu ma mu yara kanmu in muka yara kanmu waɗannan idan Allah ya yi su da shiriwa za su shiryu in Allah bai su shirya ba yadda muka yi sai da su ƙara gallaza wani azaba kuma sun tura waɗanda ake cewa mu za mu irin faransa da burishin da sauransu ya kamata a fahimce da suke lamarin su su a can kasan su suna yin da bakariya ne da chocolate ma'ana da sweet ake yin ta da zaman lafiya da komi amma mu nan da kasashen larabawa idan za a zo a ce za a yi da bakariya da bam ake yi da kuma karkashe mu da a lalata mana gari a cike mana dukiyar kasa sau da me ya sanar da kai wasu ne suke zuwa kawai sun yi neman mu je ta rigima suna ta tsotsa arzikin kasan namu muna zaman lafiya ma arzikin kasan namu ba na mu ne balle mu wasu kuma mun je mun jawo kamar fitina saboda haka haka kana cewa ba ka ci abinci ba kawai ai kana zagawa ba kana zagawa ba kana dai dan ci abinci ko so ɗaya ne to da ka je mun ka je ka ja mana fitar da har zagawa ga garin mutane sai ka ga yaya za a yi abu da ake magana su na aka ta zama su na aka ta zama su dan kwayar kwayar nan duka yake ne suka fara rigima amma duk ta hallace gari gari ya kasa ya riga ta riga ta hallace saboda haka mu ni wannan shine abin da ke magana a in ko da kana cewa za ka fitawa da tausi ibn Uthaymeen to su sun yi da kaidin ba ka samu al-mahabir shar'iyya kada sami al-mahabir da yawa ko da ma da wannan mutum kuce za ka yi amfani ka ce wai ai akwai sabani to akwai sabanin amma kuma sai ka zo ka ba mutane hujjar cewa za a samu wannan abincin za a je a yi da kawai da musa kwalaye mu yi ji haushi muka ji haushi mu je a je ila ko a je ina ko a je ibis ko ko ina ne za a je kowa ya duk wani wakilin gwamnati ya zo a sa hannu ya ce to mun je koke ku za mu je mu kai kaga za a kai zaman lafiya ke amma ina za a samu wani zaman lafiya yara nan duk kowa cewa yake yi wani ya fita shi zai kaza zai yi kaza zai yi haka ake yin su suna faɗa saboda a kula da irin wannan abubuwa waɗannan abubuwa ba wai ba marmari daga nesa ne idan muka ce za mu shiga wani abin da yake marmari daga nesa muka je muka dawo kan wani wata fitina a yanzu haka muna zama muna sallama muna gaishe da juna muna girma mu daga bada mu mu ba mu daga bada mu suna jin tausayin mu sai aku ba ka je daga ganin kowa sai dai tarihi sai ku kai kuma wani su wannan Allah ya tsare mu Allah ya amsa da mu daga kasa saboda haka wannan abu da na faɗa jiya ai yanzu dai shine dai ni iya fahimta ta iya ko abu da na karanta kenan kuma duk wanda ya kawo nasi zahirin nasi sai a hakura ya da shi kai da ba kawo zahirin nasi ba kai ake bi dalili sai ka je ka kai maka kawo naka dalilin ka kai ma in kana da shi amma da zahirin nasi da manzon ya faɗa shine a ce ai ce ai hakuri fasbiru hatta talqun wannan shine abin da ya faɗa ba kuma inda yace mu to mu je mu to na fito ba inda ya faɗa haka musamman mu ce wajen mu sauran mu sarai da gwamnati ko mu ce ko kota ware ko tawarayi ko taware ko tawarayi mutum mai mamamai kai da kake da sai da kujidarka da addanka da hannunka wani irin abu ne wannan Allah ya kyauta muna fatan malamai su haka kamar yadda aka samu lokacin da ake rikicin nijar ai sun yi kimsin da to muna sa rai su haka muna sa rai su ne kuma yadda aka sani a sha'anin ta malanta a daidai wannan lokaci ta kanta a wani hali ta ma kamar sana'a ba gudan bace da duk wani sana'a da ka sani yanzu kowa yanzu na shiga yana yin wasu abubuwa sun aka shi ba a cikin malanta yanzu akwai wanda suke suna bata gari sun bata abubuwa to amma a haka ne muna addu'a Allah shi ma malaman da mai shirye su su jagoranci sai su gaya ma shugabanni fa abin da ake ciki ba fa zaman lafiya eh ba fa zaman lafiya ba kuma waɗannan matasa sun caji sun caji eh in aka fita to ba abu ba ba ba ne yawan lafiya ba ana ta kokari a dadan ne su suna ta zagin ma malaman ai kokari ai wasu abubuwa Allah ta'ala ya sa mu mu aji shi Allah ya amince da mu a kasa Allah ya kawo da mafita mai daurewa a kasan nan مالا يتي وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مالك cewa wannan shuhada ahyawu inda rabbihim daga cikin abin da ahlus sunna suka ijma'i akan sa shine wato shahidai rayu ne wajen ubangijin su yurzaquna ana azurta su wa arwaha hal sa'ada rayuka na wato yan aljanna baqiyatun ababan wazarwa ce na'imatu kuma suna cikin ni'ima ila yawmi yub'athun hazuwa ran za a tayar da su wa arwa ahli shaqawa rayuka na yan wuta kuma mu'azzabatun abin yi azaba ne ila yawmi din hazuwa ran sakamako wa annal mu'minina kuma mu'minai yuftanuna fi quburihim za a fitire su a kabarin su wa yus'aluna kuma za a tambaye su Allah ta'ala yana cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu anan ne Allah ta'ala ta tabbatar da daga daga wanda suka imani bil qawli thabit da magana matabbaci fil hayati dunya wa fil akhirah a rayuwar su duniya da lahira a muna nan akan gaba dai da hadisai wato na azaban kabari da kuma ni'iman kabari a hadisai ne tun daga qur'ani da sunna suka tabbatar da cewa lalle akwai azaban kabari akwai kuma ni'iman kabari wanda ya aikin kirki a rayuwarsa ta duniya to zai je cin da alheri da ni'ima a kabarinsa wanda kuma ya aiki kishiyar kirki kuma to zai samu wato zai rimaci abin da ya gani zai wato girba abin da ya gani a kabari inda Allah ta'ala zai sauka masa da ɗanɗana mashi wani bangare na abin da ya aikata a nan abin da za mu fahimta kaga muna da gidaje guda uku Allah ta'ala ya yi mana gidaje guda uku da kowannen mu dole sai ya keta wannan gidaje a gida na farko shine wato gida na duniya wanda muke ciki a yanzu banda shi kuma sai gida na barzakhu barzakhu shine wanda ke tsakanin duniya da lahira sannan kuma sai kuma darul harari gida wanda ke matabbaci wanda in aka je babu mutuwa ba gida shi gidan gidan duniya gida ne na karau gida na barzaku shi ma shi ba gida ne na karau ba sai dai ko ba a riga an shiga asalin gida matabbacin ba shi gida matabbacin shi ma ko dai wuta ne ko aljanna babu da yau kuma ko dai ka je hannun dama ko ka je hannun hagu ko dai zama wato ni'ima ce da da aljanna dindindin ko kuma wato azaba ce ita ma ta dindindin shi ko dan adam da shi da ruhinsa dan adam kamar yadda aka sani akwai ruhi kuma akwai gangar jiki to dan adam da ruhinsa yana da tabaka tabakoki guda hudu akwai dan bakan farko wanda yake tun yana wato gadan bayan annabi adam har zuwa lokacin da ya daga yawo har zuwa gadan bayan iyayensa daga baya Allah ta'ala ya halicce shi a cikin mahaifiyarsa to wannan ana kace alamul zarra yana wato yana wato duniya ta zarra a lokacin da yake rayuwa alamul zarra a ruhinsa ya fi ƙarfi a kan gangan jikinsa gangan jikin ma ba halitta ba amma dai ruhinsa na nan a wannan lokaci ne ai Allah ta'ala ya yi alkawari da da mu cewa alastu bi rabbikum ni ba ba ni ne ubangiji da ku za mu bauta ma ba muka ce dan mun ji mun gani za mu bauta ma Allah amma a lokacin ruhi shine jagora ba gangan jiki ba gangan jiki ma ba halitta shi ba baki daya bayan nan sai wato dabaka da wato lokacin da Allah ta'ala zai zai halicce shi a cikin mahaifiyarsa ya halitta mashi jiki to a lokacin shi ba daga lokacin da Allah ya halitta shi da jiki to akwai ruhi akwai gangan jiki to gangan jiki har lokacin da aka haife shi zama shi ne zai zama jagora ruhi kuma da shi ne kuma dan mabiyi a lokacin ruhin ba shi ke da karfi ba shi ne ya fi wato gangan jiki karfi ba gangan jiki shi yake bin ruhi to bayan nan kuma in ya je kuma barzaku sai zama wato gangan ruhi kuma ya fi gangan jikin karfi kuma yanzu yadda kamar da yanzu gangan jikin ya fi ruhi makarfi to guda da muka je barzan kuma ruhi kuma ya fi gangan jikin karfi kuma ba an je tashi kiyama kuma za ku musu canja rasu gangan jiki da ruhin baki daya za su zama wato a karfin su daya sadaka in aka yi azaba in za a azaba za a gangan jikin da ruhin tare za su yi azaba in kuma za a yi musu ni'ima kuma gangan jikin da ruhin tare Allah ta'ala zai musu zai musu ni'ima da in azaba ne tare za a yi musu in kuma wato ni'ima ne tare za a musu Allah ta'ala yana cewa idan ladina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara kullama nadjat juluduhum badallahum juludan ghayra an yadhuqul azab Allah yake cewa lalle wani sa kafirce da ayoyin mu sawfa nusrihim nara da sanu za mu sa su a cikin wutar jahannama wutar jahannama ta kona su kullama nadjat juluduhum bi yayin da jikin su ya nune jikunan suka nune badallahum juludan ghayra sai mu take musu sabon jiki wato ba maganan mai a sassauta maka kaga idan ka kone kai komo shikenan to amma ita a wutar jahannama karfin jiki da kuma karfin ruhi kusan ɗaya ne don haka idan jikin naka ma ya ƙare za a ƙara kawo sabon jiki saboda ci gaba da Allah ta dace biya zuƙul azab inna Allah kana azizan hakima to banda wannan sai ya kalubace wannan aya kuma da faɗin sa walladina amanu wa amilu salihati sanudkhilukum jannatin tajri min tajri min tahtiha al-anhar wanda suka yi imani suka aiki nagari zamu shigar da su aljannatai wanda akwai kurmu a cikin ta za mu su dawo a cikin ta aka ce masa da mata yi kaga anan Allah sai ya bada labarin azaba za a sanadu azaba ne ga jiki da ruhi baki daya kamar yadda su yi ma ni'ima haka shi ma ni'iman jiki da ruhi baki daya tun daga shi an ce da mata yi mataye ana in za a zo tsakanin alaƙa tsakanin mace da namiji kaga jiki da ma shi yafi yafi samun abin da yake son ya samu na jin daɗi kafin kuma ruhi ne shi ma saboda haka wannan shine yanayin alaƙa da muke da shi tsakanin ruhi da da jiki lokacin da ake alamar zara ruhin ne shi kenan daga bayan alamar zara kuma a zo a samu jiki da kuma ruhi amma jiki ya fi ƙarfi yanzu wannan rayuwa da muke ciki shi yasa duk wanda ya zama kawai wato kyan jiki yake dubawa kaga shi yasa wannan ba zai kai ba zai samu nasara a rayuwarsa ba a a dinga duba ruhi guda ana duba imani a dinga a dinga duba da wato kyakkyawan hali to bayan nan kuma aka je barzahu zai zama shi ma shi ma wato ruhi ya zama yana da rinjaye akan jiki idan kuma aka je lahira kuma zai zama sun yi canjar ya zama abu abin da wato a kowanne yake da shi irin kan yake da wanda kuma in za su yi a musu azaba kusa ta za a musu azaba a barzahu za a azaba za a sai an dawo da ruhin jikin tukuna sai a musu azaba a tare wannan shine abin da ke faruwa a wannan kuma abu ne na gaibi ba dole wani ka ce wai ai yanzu a wani jiki gashi ya riga ya ma mutu ai ya riga ba shi sai za a dawo da jikin wannan duka ubangiji ya ba mu labari wanda ya halice ka ya ba mu labari cewa haka na faruwa sai ka sai ka imani a wannan shine kawo mu maganar wato shi azaban kabari da ni'imarsa ana yi ma jikin ne kamar da na faɗa malamai da suka sabani ana ma jikin ne ko ko a ana ma ruhi ne kadai ko ko ana ma jiki da ruhi ne wasu daga ciki akwai magana guda biyu mashahuriya na malamai na magana malamai hadda wanda ba ma masu na suke bi ba haka zalika kuma suka sabani akan tambayar kabari tambayar kabarin nan idan za a yi in za a tambaya tare da ruhi ne da jiki ko ko babu ruhi babu jiki babu jiki sai dai ruhi ko ko tare da ruhi da cikin za a yi wasu daga cikin malamai saboda tasiri da suka samu da yan bid'a suka tafi cewa tambaya da za a yi da kuma ni'ima da kuma azaba ga ruhi da kai za a ba banda jiki saboda suka ce ai jiki ya riga ya kare wannan sune kamar magana ta mu'tazila da kuma magana na falasifa mutafalsifa a gidan musulunci kuma wasu daga cikin malamai na sunna kamar ibnu hazm al-zahiri Muhammad ibn Ali Ali ibn Ahmad ibn Abu Zahir ya gora ayyusa akan haka wannan kuma kuskure ne kuskure ma bayyane saboda a cikin hadisi ai ya zo cewa ana dawo mutum da ruhinsa cikin jikinsa ya zo a cikin wani hadisi da makaranta a baya saboda haka azaban za a yi azaba tare da jikin za a yi kamar da ni'ima idan za a yi ko tare da tare da shi za a yi ai ubangiji ya ce kama bada na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina kamar da muka kaji halittarsa da aka zamu dawo da jikinsa to haka ubangiji shi ma in ya ga dama zai dawo da jikin da ruhin a hada musu da azaba tare a barzahu shi ba sai dai kamar da muka faɗa rayuwa a barzahu to kuma ruhin ya fi ya furin jayi a wani lokaci akwai ibn taymiya yana da littafi na al-kitabun nafs kuma ɗalibin sa yana da littafi na arro duka a wannan littafi sun hankali cewa azaba idan za a yi ga jiki da ruhin baki da ake kuma wannan shi abin da zahirin hadisi ke nunawa cewa mumini idan aka shi kabari ruhin ba ta sai ta yi sama can ba in ta yi sama can sai ubangiji kuma ya dawo da cikin cikin jikinsa kaga wannan wa an an faɗa maka haka sannan kuma mazala yake cewa shi ma kafiri tu'adu ruhu bi jasadihi za a dawo masa da ruhinsa a jikinsa mazala ya riga ya faɗa wannan ya yi kat saboda haka dole a imani sannan sai abin da ke ƙara zuwa a wannan babi shine wato shi waɗannan tambaya da za a yi na mala'ikun nan da azabansa ya shafi dukkan halittu duka al'ummai ne koko al'umma ce ta maza Allah kai za a yi ma wannan koko al'umman al'umma maza Allah su ba za a musu azaban kabari ba ba za a musu tambayar kabari ba tambayar kabari su ba za a musu ba ba azaban kabari ba azaban kabari ya shafi al'ummai duka ba wai al'umma maza Allah ne kadai ba ba al'umma maza Allah ne kadai za a musu azaban kabari ba tambayar kabarin ma shi ba ya shafi al'ummai da al'ummai duka ba al'umma maza Allah baki daya ba akwai azaba wanda ke sakakken azaba banda tambaya sakai azaba kawai ai azaba wanda ka Qur'ani ma ya tabbatar mun kawo aya wacce karan Allah ta'ala na cewa wallu bi qannahum lil azabi al adna ila azabi al akbar la'allahum yarji'una Allah ta'ala kuma yana ƙara faɗan cewa yana ba da labarin wa haqadi ali fir'auna su da azab annar yuraduna alaiha ghuruwa wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al azab wannan kaga sai bambanta maka azaba karama da azaba babba ya kuma bambanta maka wato azaba da za a ma wato fir'auna da mutanensa guduwa wa ashiya na wani lokaci amma dan tashi kiyama ko ba za a musu sassanta musu azaba ba kaga shi akwai azaban kabari har al'ummar da suka shuɗe su ma za a musu azaban kabari wannan azaba sakakkiyar azaba duk akwai shi to amma akwai magana cewa shi za tambayar da za a yi barra buka man nabiyuka da madiyuka wannan shi za a yi ma al'umma wasu Allah ne kadai ko za a yi ma har waɗancan al'ummar su ma kowa za a tambaye shi ne mabi annabi isa a ce waye annabinka mabi annabi musa shi ma a ce waye annabinka za a yi musu irin wannan ko ba za a musu ba to akwai hadisai da suka zo a wannan babi kisa malamai suka samu sabani wanda in an samu sabani wannan sabani wannan ke yana da fuska hadisai da suka zo shi kashi manzo Allah da alama a farko al'amari ba bai san cewa za a yi ma har muwahhiduna ba musulmai a cikin al'umma bai san cewa za a musu azabin kabari ba da ta shi a tsammanin kawai sai da a yi makabarai wataƙila ma da sai yana tsammanin ma kafaran sai da wani suka shuɗe amma su waɗannan sai da wasu daga cikin manya-manyan kafaran ne a mutanensa za a yi musu azabar kabari akwai hadisi da ya zo a hadisin ya ce a sayi hanyar hadisin abu ayyuwal asari mazala ya ji wata ya zo wucewa sai ya juyi wani sauti a cikin kabari sai ya dan firgita yake cewa an yi kudawa ne ake musu azaba a kabarin kaga ya tabbata cewa wani ana ma wanda suka shuɗe kafin mu su ana musu azaba banda shi akwai hadisin anas a cikin musulun imam muhammad shi ma ya zo wucewa sai yake ce ma bilal kana jan abin da nake bi sai ce ni ban jin sai yake cewa ai waɗannan akwai mutane da suke ce waɗannan kabari ana musu azaba ne yana magana yan jahiliya ga wanda ka larabawan jahiliya da suka rasu a jahiliya suka na Allah shirka Allah ya dinga musu azaba a cikin kabari sai ba za ke gaya wa bilal kaga wannan aya ta cewa wanda suka shuɗe su ma na musu azaba wannan shi wannan ya tabbata amma a ce za a yi ma wata su a wanda suke bayan su musulmai ne sun yi imani da Allah sun yi imani da manzo Allah kuma sun bauta ma Allah da karshen musulunci za a yi musu azaba ko ba za a yi musu azaba ba farfa al'amari manzo Allah shi ba bai san wannan ba saboda haka da aka zo aka tambaye shi yace ba za a yi musu ba aisha ce ta aka fara ta fara samun wani labari wajen yahudawa a sai da ta zo samu wani labari sai ta gaya maza da ta maza da farko ce ba a ba za a yi musu ba to daga baya kuma sai wa'ayi ya sauka ce a za a yi musu sai ya zo rasa hankalinsa a tashe ya ce to ai ko ba ka zama ba a ko ba rika a cikin wani kato akwai ana neman tsari daga azabar kabari wani ne mamaki ya za a ce ko san aka wannan tambayi guda uku kuma a zo a ce za a yi azaba za ka ji insha Allah yadda abubuwa za su faru amma bar mu karanta hadisan yanzu a hadisi na farko yana ce musa da imamu ahmad da sanadi wanda albani da shaib al-arnaud sun sa hashi wata bai aisha tana da wasu mata masu mata hidima daga cikin yahudawa irin yaran yahudawa nan suna shigowa suna yin aisha hidima suna kuma yin musulmai hidima to aisha tana kyauta kwarai da gaske in ta mutu alheri sai ta ce Allah ta'ala ya kiyaye ki daga azabar kabari to aisha dai bata kaita ta ba amma ko ta ji wannan abun kamar dai bata gamsu da shi ba bal ma wata ruwaya yana kamar ta kaita ta amma da manzo Allah ya shigo sai ta tambaye shi cewa shin za a yi wani azaba ne kafin azaban kiyama sai mu zana ce la a ba za a yi ba kan a lokacin bai sani ya ce ba za a yi ba wa an ma za ka misa kike wani tambaya din sai ta ba shi labarin me ya faru sai ya ce kaza ba ta yahudin wa kuma ala lahi kudu ce yahudawa ƙarya suke ma Allah ta'ala sai aisha rike cewa sai maza Allah sun makasa Allah sun makasa ba da zalika ma sha Allah sannan sai ya ci gaba da zama gwargwadon abu da ubangiji ya ga dama sun makaraja sai daga baya fito za ta yi mai wata rana ministrin da hari a rabin yi kamar karfe sha biyu abin da kama da wannan yunadi bi ala sauti yana kira da madaukakin sautinsa yana cewa ista'idu billahi min azabil qabr fa inna azabal qabr haqqun yace ku nemi ga ku nemi tsarin Allah daga azabin kabari azabin kabari gaskiya ne wato kamar an mutu wa'ayi yanzu Allah ta ya sanar da shi daga wannan ne wato manzo Allah ya ya san cewa ashe za a yi ma za a yi ma wato al'ummar su ma azaba to wannan hadisi a zahirin sai kaga kaman da yake ne Aisha ta tambaye shi ne akwai wani azaba bayan azaban kabari sai ce a kamar mazala da kila bai san za a yi ma al'ummar azaba ba kenan sai dai ya san za a yi wasu al'ummai amma ibn hadar shi abin da yake gani kamar mazala a nan ba wai bai san za a yi ma al'ummar wasu al'ummar sa bane a'a bai san cewa za a yi ma musulman cikin su bane shi yana amma da kamar kafirai ne kare za a yi ma wannan shi ne fahimta da shi da shi ibn hajar al-asqalani to amma dai wannan akwai maganganun malamai akan wannan ba san mu tsawaita za mu wuce insha Allah abin da dai yake akwai shine lalle abin da yake kama shi manzo Allah bai san cewa za a yi ma muwahhiduna ba dan hadisin suna da yawa daga cikin hadisan akwai abin da Imam Muslim ya rawaito shi ta hanyar Mas'ud ibn al-Ajda daga Aisha wannan karan wasu tsofi da guda biyu ya gudawa suka ji sun ƙara gaya masa da labaran sai mazala ya gaya mata cewa eh za a yi musu akwai azaba da ake yi har ma sauran dabbobi suna ji to a wani karan kuma sai ya cewa har muwahhid su ma ana musu azaba da so haka mazala ya sami farko bai san abun kai tsaye ba a gaya musu ba sai ya gina abin sa akan ijtihadin sa amma daga baya kuma sai aka kafa masa da wahayi aka gaya mun aka rarrabe musu da hajji abawa aka gaya musu cewa akwai azaba ma al'umma ta kafin al'umma su ma sannan aka gaya musu cewa kuma su ma kuma a cikin musulman ma su ba akwai azaba da ubangiji ta nazar ga wanda ya sa abu Allah ta'ala wanda ubangiji bai kuma bai ga damar tsakin shi daga azaban ba wanda ila ya riga ya rasu amma bai haƙaƙe bai haƙaƙe yi ma al'umma za Allah biyayya sosai ba ila wajen wajen ma mannabi yuka to shi wajen biyayya ga manzala ya dan masa gamadi za wajen wani mannabi yuka za a sami to za a samu wato dan karraki wajen ba da ansa zai za a samu dan inda inda to da ila sai wannan azaba ya zo ta wannan bangaren ko kuma yana tsayi ma Allah ta'ala shirka shirka karama shi ma wannan watakila wajen amsawa ya samu ya saba ya inda inda ga irin wannan ne sha kara bujiro da wasu aikace aikacen da yayi na duniya in ya in akwai tawaya a wasu rayu sai a zuci azaba a irin wannan wanda ubangiji ya ga dama za a mishi azaba din banda wannan akwai malamai da suke magana cewa tambayar da mala'iku za su yi wani mala'iku guda biyu shi kuma wannan ya ke fasai da wannan da wannan al'umman kadai su ma ko ko a al'ummai ne baki za a tambaya kaga azabin kabari daban cewa su fi arza musu azabin kabari daban to amma su ma ana zuwa tambaye su shi ma wannan sabai da malamai suka yi magana guda uku wasu suka ce za a yi wasu suka ce ba za a yi ba wasu suka ce suka ta uku a ibn abdul bar al-maliki daga cikin malikiya shi yana ganin wannan ya ce bata ne da wato mummuni da wani al'umma din da kuma munafikan su cikin wanda ba musulmai ba wanda suke munafinci haka yake faɗa yace shi kawai yana ganin saboda hadisin bara galibi kaga yana magana akan musulmi da munafici a ruwayan haka yazo duk da akwai a wani hanyoyin ruwayan ayi magana akan alkafir shi ma kafiri amma ibnu abbas shi yana ganin wato kawai za a yi tambayi waɗannan al'umma ne na wannan na al'ummar maza Allah kai za a yi musu wannan tambaya wannan tambaya mala'iku guda biyu su zo wannan al'ummar maza Allah kai za a yi ma su wanda ta ce wata gida da musu azaba amma abin da ya fi daidai kamar yadda ibn qayyim ke faɗa babu dalilin da zai sa za a ce su ba za a musu azaba ba za a tambaye su ba saboda yake cewa fa idza su'ilu yawm al-qiyamati fa kayfa la yus'alu fi quburi in har za a tsaye da su a tambaye su tashin kiyama ba za a ce kawai kuma kuma shirkai da kuje wuta ba to me yasa kuma za mu ce da su ba tun a kabari za a tambaye su ba tun daga shi an tabbatar za a tambaye al'umma ba za Allah su ba su ba za a tambaye su tun da su ba al'umma ba za Allah an ce za musu azaba su ma ba ce za musu azaba to su ba kuma za a tambaye su ke ta jibin qayyim a kuma wannan ra'ayi ra'ayi ne mai karfi a banda wannan sai abinda malamai ke magana akan cewa to su mala'ikun nan me sunan su abin da ya shahara mu a wajen mu shine sunayen sunan mala'ikun nan shine munkar da nakir munkar da nakir munkar da nakir bai zo a cikin riwaya ba a cikin riwayoyi ba sun bai zo ingantacce ba amma dai ya zo a wata riwaya wanda ake tattama kan ingancin ta abin da za mu zo makaranta za ka wasu daga cikin malamai suka wato soki wannan riwaya da suke ganin kawai a kira su da malakani yadda manzo Allah ya kira su da malakani kawai a kira su da mala'iku guda biyu to amma akwai riwaya ta ce sunan Tirmidhi ta hanyar abdurrahman ibn ishaq al-abbas daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga abu huraira abu huraira ya kawo hadisin cewa za a samu waɗannan mala'iku guda biyu sai ya ce atahu malakani aswadani mala'iku bakake azraqani masu shudayen idanuwa wato kaga za su ci kamanni mai na ban tsoro kwarai da gaske yuqalu da ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir sai ce haka za a kira ɗaya daga ciki
da wai abin da kake ki ne da abin da yake kin ka saboda kamannin da suke da shi haka to wannan akwai wanda suke faɗa wannan magana amma wannan magana ce ta asali aka samu ta daga bautar zina kamar yadda alƙazi abdulhab ya faɗa alƙazi abdulhab wanda ya fara sharhi risala yake yi cewa cewa bautar zina su ne suke cewa almunkar shine wai aikin anna da mutum yayi annakir kuma shine wato ubangiji da ya gaya mushi ya inkari ya ce mushi abin da kai baka kyauta ba kuma zan baka azaba ko shi ne nakir to wanda kaga wani nau'in tawili wannan wani nau'in tawili wanda tana bukatar hujja amma za ka samu wasu daga cikin malamai a wannan kasa kuma suna faɗin wannan magana cewa munkar kaza ne nakir kaza ne duk wannan wani wani wato tofa ne na dabi'a na wato a maganganun mutum da aka ji aka dauko ya kamata a kauce kwarai da gaske imamu tirmidhi bayan ya rubuta wannan hadisi yace hadisul hasan wa gharib hadisi ne wato hasan kyakkyawan hadisi amma dai wato hadisi ne wanda ke akwai bakunta tare da shi ba a ji wannan a wani ruwa ta ruwaya ba sai a nan ruwaya wato yana nuna cewa wato akwai kadaici kwarai da gaske ana aka samu kawai aka ambaci wannan mala'iku guda biyu da sunan su na almunka da nakir to abin da sa yake faɗan haka saboda a ruwaya kadai wanda ya kadai da fadan wannan lafazin shine wannan wannan rawi Abdurrahman ibn Ishaq al-Abbas shi kuma saduq ne abuntacce ne mai gaskiya ne amma dai yana da ɗan kurakurai da haka wasu ke ganin wani ne ya tafaruri da wannan ruwaya ba za a karba ba munkar da nakir lafazin wannan munkar da nakir wasu suka ce ba za su karba ba kamar ibn al-qayyim ibn al-qayyim yana cewa lam yathbut lafazun munkar wannan lafazi bai tabbata ba to amma dai wasu daga cikin malamai saboda ya da wanda suna ya shahara wanda suna ya shahara a wajen ahlul kitabi ya shahara daga baya har a wajen malamai shi ya ganin za a iya karban wannan lafazi din suna ganin za a iya karba imamu ahmad abu ubayd al-qasim bin sallam ya tambaye shi yace hadhihi lafza munkar wa nakir taqulu hadha wannan lafazi na munkar da nakir zaka kana faɗan kai ma wannan lafazi din wato ya inganta au taqulu malakai ko dai kawai lakai zaka ce malaiku guda biyu sai imam abu ce na kulu munkar wa nakir kuma malaka ne yace duk za mu haɗa duka biyu za mu ce munkar da nakir za mu ce kuma malaka ne haka imam abu kamar yana ganin wannan lafazi ba ba ba zai tsada mu ba mu yi amfani da shi banda shi kuma imam ibn abi asim at-tahawi a cikin littafin sa na at-tahawiya al-barbahari a cikin sharh sunna ibn taymiya wai je daban-daban da littafin sa su ma suna ganin sun yi amfani da lafazi kamar wato akwai sauki shi al-abbad kamar da muka faɗa abdurrahman ibn ishaq al-abbad al-qurashi shi a da rauni amma dai wani lokaci ana iya karɓar hadisi sa ana iya jure ma hadisi ƙarin sa kamar da bukhari ya faɗa wani lokaci kuma in aka samu qara'in sai a ƙi karɓa to wannan dai kaga dai malamai da yawa sun karɓa wataƙila babu ba zai zama ya cutar da mu idan muka muka ce al'umma da nake amma dai bai tabbata wata fuskar isra'i ingantacce cewa maza Allah ya kira su da muka da nake sai da a kira su malakani idan mun faɗa a babin dai kawai ya shahara ne muke faɗa istinasi dan da ciwon da ake faɗa musu kenan to wannan babu ne kamar mun azra'ilu ne azra'ilu kaga malakul maut shine a dai ya zo a hadisi amma azra'ilu bai tabbata ba ya dai shahara a bakin wasu daga cikin malamai in ka faɗa ka da duba da wata shahara babu ne amma dai ba ta tabbata daga bakin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai wato magana kan wato azaban kabari mun faɗa cewa a azaban kabari duk wanda ya zama ya ce ya wato tsira da tambayoyin nan guda uku da ya tabbata a cikin hadisin bara da kuma hadisin anas bin malik yake cikin littattafai na sunna wanda ya tsira to kamar ya wato ya tsallake gada aka tambaye shi aka ce man rabbuka ma dinuka man nabiyuka to idan ya ci wannan jarabawa to ya ci babban al'amari ana sa ran kuma inda ya zo da kammalallen imaninsa to ba za ta tambaye shi komai ba ragowar ubangiji zai sai a jisa yi ko a kyale a kyale shi cigaba da wato hawa hamman da ya cigaba da shawa da cikin aljanna cikin ni'ima na aljanna idan ya zo da wani abin da yake wato akwai tasgaro watakila wajen yin kamalan biyayyarsa yana yi wani biyayya ba mazan Allah ba amma dai wannan bai gada mun jabta daga musulunci ba to wannan irin wannan ko kuma akwai wasu wasu abubuwa da ba za yi umarni manya amma yaki yaki wato jin wannan umarnin da matsala ya bashi kamar mutum ya je zai bawali kawai haka ya dinga kusa da jikinsa wanda kaga yana yana gari azabar kabari kamar mai hada fada annabi banci wanda yana hada yana kawo azabar kabari ko da ka ka an fara nan tambayoyi amma mutum ya manta a wannan ayyuka to kuma akwai yawa cewa za a iya samun azabar kabari shi ma tare da shi sai dai azabar kabari ne mai sauki in ka fita da azabar za a yi makafirai amma da shi ma za a yi masa kuma manzo Allah yayi razani kwarai da gaske akan wannan da gaske akwai hadisin Abdullahi dan Abbas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sahihaini yace marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabarain manzo Allah wata ne ya zo gitta wasu kabari kabarka guda biyu fa qala sai ce innahuma la yu'azzabani waɗannan kaburbura fa azaba ake musu manzo Allah ya ce kaga ashe manzo Allah yana jin abubuwa ke da mu ba ba lalle muna ji ba ba ba ji ba kai kai za ka zuwa kawai dan kaji wani wani ƙara a wani kabari ka je wani ƙara ji ka ce wannan azaba ake musu kila wani dabba ne a ciki ba ba dole sai mutum ba to shi maza Allah idan ya ji ƙara kuma akwai wahayi lalla ga wasu na kokarin inda ya wai bude kabari bayan kwana biyu kwana uku ya ga mutum ya ga wani ya lalace jikinsa sai ta wannan waya ta duka ne wannan ga abu ne na gaibi ba za ka haka ba abu ne na gaibi shi maza Allah yanzu akwai mai bashi labari kai wace baka labari shi maza zaka yi kawai wani ya ji abin da dan wanda kuka ce wani wani ya ji na je na bude shi ya sha duka kaga daga lokacin kowa ana masa duka ba wani wanda zai baka wani labarin sai baka da wahayi mazala ta ce innahu ma la yu'azzabani waɗannan na da muka wuce su ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin ba ana musu azaba ne a wani a wani laifi mai wahalar tabbakawa ba mai wahalar tabbakawa wato laifi ne dan karami a ganin ido amma babba ne a wajen ubangiji amma a hadu kuma amma ɗayansu fakana la ya satiru min albauli baya wato sutunta kansa daga daga wato bawali wa amma al'akharu ɗayan kuma fakana yamshi bin namima shi wato annamimi ne me wato hada gurbi ne kwarai da gaske wannan alittar sutunta kansa daga bawali akwai fasara da malamai guda biyu suke yi fasaran farko wasu malamai suna cewa wai shi da mutum ya sutunta kansa ya zama kar wanda ya ga al'aurarsa yadda ke bawali to wannan shi kansa ne ya kamata bai kamata ya zama mutum da girmansa kuma ya zama yayin da zai bawali kuma yana buɗe cikinsa ana gani ba inda ya kuma da wannan zai saka kwanci cewa indiya da a samu shaguna ba a sami wato dan ɗaki zan shi ya tsafta wanda za a shiga in za a biya bukata a biya bukata salin alin ba irin wato a ci gaban haka wani iya ba in ka shiga irin abuja idan ka wani babban titin abuja kawai randa wani ya kama to sai dai allah ba dan bayi kare da waye in ba daga baya yanzu da suke dan yin dan mota mota haka da bayi ko abu irin wannan ba amma dai kankaje irin ma bayi ne zai ka sha wuya to kaga anan ne kawai sai kaga in ka ga ba kowa ne musulmi a can ba zai ga mace kawai ta ta ta bugu da kama kawai da ga kare da take yi a shema wannan ne kaga wannan ai abu yayi nisa eh ya kamata a samu a samu ban daki kuma ya kamata a wato biya ga yadda zaki ba wani ya zama wato in a waje ne kokarin karin wani ya ga bawalin ka ka duba ka gani ka ta dabbobi haka ne ma ba ma ba ma ba ke ba za ka za su yi sai sun je inda ba za su ga ba su a gansu kuma idan suka yi inda da kasa a waje sai sirri wato shi baya sa a zo a ga gajiyawarsa amma ba sai mu sa mu ba da fata muke da musamman wato a ga gajiyawar mu wanda ga ko cikin tole da shiga kuma wannan kace kace an samu mu da ba da fata an ce kawai mu mu ne shiga bayi bane fata in za mu yi mawani za mu mutu cikin baki daya ko muka shiga yayin za mu biya bukata sai mu bata ko ina kuma ba inda bai kamata a rika haka ba musulmi bai kamata a ce ana samun shaunan abubuwan ba to daga cikin abu wasu malamai suka fasa cewa amma aka duba maka Allah ya fitin min maulid suka ce wayo shine ya zama ya sa wani shamaki da kanin shi da inda yin bawa wannan shi fasarar da wasu daga cikin malamai suka faɗa a wasu daga cikin lantar mu wa irin wannan fasara muka yi amma dai fasara ne mai nauyi a dai wannan hadisi ma'anar tana da kyau amma dai fasara ne mai rauni a wannan hadisin abin da ya fi fasarar da malamai suka fi tafiya ya zuwa gare shi shine abin da ake nufi shine wato yayin da zai bawa din yana kokari kar ya bugu da kafarsa kada ya ɓata jikinsa wallahi ga ya bawa da amma kullum wanda sa ya ɓata ko kuma ya zama ya yi bawa din inda yake mai marmara ne marmara ko zai dawo mishi da bawa din sa to kaga zai rika dawo mishi kaga duk kowane yana jawo azabar kabari ya dawo azabar kabari wannan shi da abin da manzo yake magana a wata riwaya ce yastabri a wata ruwaya ya tanzihu wanda na kuɗa mani ya tanzihu shi ne lafazin da asirin mazan da ya faɗa saboda akwai hadisi da magana cewa ya tanzihu min azab al-qabr tan tanzihu min al-bawl fa inna amata azab al-qabr min aw kama qala alayhi salatu wa salam saboda haka wannan abin da hadisin ya fi kama daga cikin abin da ke gare da azabar kabari musulmai wanda yake musulmi ne gari ya garau illa iyaka dai akwai wasu abubuwa da yake zake ma na zunubai to daga cikin zunuban wanda muke rainawa akwai mutum ya je ya kusantar da jikinsa a bawani lalle yayin da mutum je ba wani ko da ma wato ya taba jikinsa to ya samu ruwa kai da ya gyara jikinsa ko abin da ya kamata wannan kaga zai zama ya kare shi wannan bala'i na azaba kabari Allah ta'ala ya kare mu to banda wannan maza da yace abin da ke kara kawo azaban kabari ko sai annabi manci mutum ya dinga yawo da gulma yawo da gulma kan wannan gaskiya a wato a nasoshi da dama an nuna wato rashin kyautawarsa kuma kaga aka ce ma yana jawo azaban kabari kinka aje lahira wannan tun ka aje lahira da za a zo a sa ka kai da wanda ka je ka hada ka hada gurmi musu gurmi a zo a sa ku yi shari'a to wannan shi ma matsala ce yana daga cikin abin da yake sa yake dawo azaban kabari a banda wannan sai hadisi da Abdullahi na Abbas ya sai da Abu wanda na kawo yanzu cewa inna amata azabil qabri min al-bawl fatanazzahu minhu daga cikin abin da ke sanya a samu azaban kabari daga wato ba musulmai wanda yake muwahiduna shine azaban kabari me zai jawo a sami wato samu kariya daga azabar kabari shine wannan addu'o'i da manzo ya koya mana manzo tun da aka gaya mu cewa hatta al'umma za su jini a jini su a kabari tun daga lokacin kuma sai kuma ba baya yi komi sai wato duk yayin da sallah zai ibada zai za ga yana hada addu'a da kabari za ga yana cewa ubangiji ka kare daga azabar kabari ka kare daga fitinar kabari yana sunanta mana wannan abubuwa saboda haka a da ajin sallolin mu yayin da ka zo musamman hayyanka na karshe sai ya rika cewa Allah ya sunnata mana wannan cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabil fitnati wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal kaga ana akwai daga fitnan kabari manzo Allah ya ce daga akwai shi abin da ya kamata mu rika neman wato kare kanmu daga azaban sa Allah ta'ala ya kare a sai magana na cewa wannan kawai zan kawo ne ba ya fi da wani amfani sosai a idan an tambaye wato wanda suke ci kabari aka za ce man barra buka man na biyu ka na dinu ku wannan da zarar shi za a yi ko da wani yare wanda wani yare za a yi wai a wannan ba malamai shi suke ta kara mu kansu jawabi to abin da sa da kawo saboda akwai wata magana na kuskure da aka yi a wannan babi shi ne kisan kuskure ba wai dan wannan magana ba amma abin da ya fi kamata ga mu ne shine wannan ba ka bukata ka san wani yare za a yi a kabari in an yi kiyama ko wani yare za a yi duk babu bukatar mutunci in an je dai tabbas zai ubangiji in ya tambaya sai ya amsa kuwa da wani yare za mu yi wannan bai da wani muhimmanci sai mun sani amma akwai malakacin malamai manyan malamai zigagu da aka samu a wani al'umma ana kiran shi alamu dinin mulki malamin suyuti kawai sai ce za a amsa wannan wato tambaya na kabari da yaren saryaniya sariyaniya wani assyrian language galibi sariyaniyan nan akwai abubuwan aka rubuta na ilimukan baya da wannan yare din lokacin da ba wato ma'amun ya ce irin son abu mashi translation din ilimin kimiyya daga zuwa larabci da wannan yaren galibi aka riga aka riga tarjama to kuma a ciki akwai abubuwa da yawa wanda kuma har ta ilimin lokaci da abubuwa aka samu a cikinsa to za abin mamaki shine a ce malami irin wannan kuma ka ce wai za a tambayi azabar kabari da irin wannan yare kuma yare wanda yake a cikinsa galibi masu faɗa irin wannan kuma mafallata ne suke faɗa irin wannan magana saboda suna cewa yaren sarjaniya shine yare na mala'iku ma shine yare na aljanu shine yare da bokaye masu tsoro masu ilimin tauraron da su da shi wanda shi ke abubuwan kuma idan wata formula ba za ka taba gane ganewa ba wani formula idan aka yi yadda za ka gane wasu abubuwa yadda za ka za a samu wani mala'ika na gabas ko na yamma ko na waye ko wani ajalin gabas ko yamma ko ila biyar bukatu in an yanka kamar ya kauka a samu wai ba a sanin wannan ilimi sai ta yaren sadaniya kamar ka samu ala wuri kuma ka je ka dauko wannan magana kaga magana ce ka saba ce wannan amalanta shi yasa imamu suyuti yake cewa a cikin shurut sharh sudur yake cewa walam aqib li zalika ala musa ni ban ga wanda ya kawo wannan magana ba a cikin malamai sai shi ko ban ga wani hujja a wurin a wurin ba imamu suyuti da wannan magana ya kara bashi mamaki sai da ya mata wake yake cewa wa min ali ma taral ainani anna su'al al-qabr bis saryani afta bi hadha shaykhuna al-mulqini wa lam arahu li ghayrihi bi ayni yace daga cikin abin da zaka samu mai ban mamaki ka saba mai ban mamaki abinda wato ido zai gani shine wato a ce wai tambayar kabari za a yi da yaren saryaniya a wanda ya wannan fitawa shine malamin mu yace ki su yake mulqini yace ni ko ban taba ganin ma wani malami ya faɗa wannan magana ba su shi sai ka ba abin zallan malami ba abin kuskuren malami malami da yayi wani ka saba ya sako da daren kuce a cikin abin ne abin ne abin ne a yi hagu kada ka a dinga mutane dariya kuma wannan magana ai magana ce ba mai kyau ba da akwai malamai kuma daga ciki wasu da suke cewa su suna ganin wata ila larabci za a yi tunda ai gashi ai ka kan rabu ka rabu ka larabci ne man nabi ba kuma ko ba komai ne a Allah ta ya zabi wannan yare sai ya aiko wani bisan annabawa a cikin wani ita to da ila a ce da larabcin za a yi to ko da shi ma a ce da larabcin za a yi shi ma wanda gaskiya babu wani nasi abin da ya fi shi ne a dai tsaya a wannan babi kar a matsa matsawa yana zai kawo ka matsa ba kanka ta kallubi a addini shi ba a san shi a dai mashi cewa ubangiji shi ya ga ban muka sani in ji aka ji aka tambaya daga lokacin da mutum ya mutu ranar ka za a tambaye shi a wani rana ko zai amsa dole bai ji jin larabci bai jin larabci balle ma karo ne ce idan haka ba wani zai koyi larabcin ba kasan wani sai ce ba zan koyi larabcin ba saboda in an tambaye ni ce ba na ji a yi ba kai saka ce ba ka ji ba in da aka tambaye ka amsa shi sai ka dole mutum ya amsa Allah ta'ala ya tsare mu a anan mala ce wa annal mu'mina yuftanuna fi quburihi watakila malam anan yana yana wato ishara zuwa ga ra'ayin Ibn Abdul Barr yana cewa wato wanda za a yi musa tambayan nan mu'mina na wannan al'umma ne da munafikan ciki watakila wannan ne ra'ayin sa watakila kuma kawai ya kawo ne kai da inaya ne wannan saboda dai abin da ya fi damun sa shine wato mu'mina da na wannan al'umma din ba dai yana sai kore cewa ba za a tambayi wani mummune da kuma kafirai na wanda suka shuɗe ba ya ce wa yi sa'adda kuma za a tambaye su yi sabbitin Allah lalina amanu bil qawli thabit da hayati duniya wa bil akhirah al qawli thabit malamai suka ce al qawli thabit shine wato magana matabbaci shine kalmatu tauhid kalmatu tauhid na ikhlasi shine al qawli thabit da farko tukuna matabbacin magana da shine in an tambaya kai tsaye zaka amsa kuma ka ci jarabawa shine ka zo da wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar ka zo da shi wacce kakkenta ba tare da akwai wata wani dan kuzuna kuzune ba duk wanda ya zo da la ilaha illallah amma ce la ilaha illallah amma aka samu a wani wajeje yana wato bauta ma wani Allah ta'ala mukaddara yana jin cewa zai je ya fada ma wani wani alkabari ya tambaye shi wanda ba a fada ma kowa sai Allah to kaga a wannan shi ma ya kurzin la ilaha illallah sa to ba fa lalle bai yi ansawa sosai ba saboda alqaulu thabit da adan shi ne kalmar tauhid shi ne kalmar tauhid kalma ta la ilaha illallah sadako da kace muhammadu rasulullah kaga anan akwai wato kadaita biyayya kadai ga manzon Allah sai dai abinda ya dace da biyayya ga manzon Allah din to yayin da ya zama kana da wani malami da yake baka ra'ayi kana bin sa ka kuma san ra'ayin nasa ra'ayinsa ne kawai na molanka ba nasi ya kawo ba kai masa biyayya to ba lalle za ka ce mallami ka wuce fa ya ansa za a iya samun ka amsa wasu bangare da kuma kuma ka kasa amsawa kamar da muka faɗa to kuma wannan shi wani ja maka sauran sai an tsarkake ku tukuna sai an mutu wasu daga cikin azaba sadaka alƙawli thabit yana maganar mutum sai ya zo da cikakkiyar kalmar tauhid da yayi fada kalmatul ikhlas na farko ya ce zai mutu ma Allah shi kadai ba yi da abokin tarayya duk abin da ke hakkin Allah ne kanka ba wani kar kai ma wani sujada kar kai ma wani sallah kar wani ya kawo maka doka in wani ya kawo maka doka ka abusa to yanzu ka dauki wanda ya kawo maka doka a wajen abokin gwami ga Allah ta'ala amma mu shuraka a shara gudan mutum da imanin da azan billah inji Allah kaga duk wanda kai kai kawo maka shari'a ga salatin annabi shi kuma ya kawo maka nasa ka kuma ansa ka ce ma kila na san ya fi na Allah ta'ala to wannan fa an aka je tashi kiyama akwai akwai garadi kwarai da gaske ba fa na dai a ci jarabawa nan ba a kula kwarai da gaske haka zalika sun kuyi da manzon da ya kawo maka na wato ibada ga yadda ce za ka yi sallah ya mace ya kai azumi sai wani yana yana kawo maka wata wata sabuwar ibada sabuwar fil ya zama shi ma shi ne annabin ne annabi a wajen ka kai to fa ba fa lalai aka ce man nabi ka amsa ba don aka zo dan man nabi ka wata kila ka inda inda to maganin inda inda shine ka zama kana da kamalan tauhidi kana kuma da kamalan biyayya ga manzon Allah ya zama shi kadai kake bi baka bin kowa sai shi biyayya na bai daya sai dai mu kama kai biyayya ga in ya dace da biyayya ga Allah da manzon sa ka kuma ki biyayya yayin da mutum ya sa mu Allah ta'ala da manzon sa saboda manzon Allah ya ce la fa'ata fi ma la la la fa'ata li makhluqin fi ma'asiyil khaliq la fa'ata illa fi ma'ruf aw kama qala alayhi salatu wassalam ba ai da'a sai abin da ya dace da da'a ga Allah ta'ala da manzon shi a za ka lokacin saboda haka wannan shine wasu alkawul sabi da malamai ke faɗa kawul sabi shine a tabbatar da tauhidi farko tukuna wanda kuma kaga zai ka tabbatar maka da muhimmancin tauhidi a rayuwar al'umma za ka ga wasu yanzu ana magana tauhidi sai su kama ana zagin su wai wani yana kawo raba kan al'umma to ai dole a kawo maka shi saboda shi ubangiji ne ma tambaya ka kaje kabari shi yasa a Muhammad dan Abdullah yayin littafin da ya ce usulul salasa wannan usulul salasa da ake yi saboda akan shi za a tambaye ka kuma shi ne za ka rayu a kansa sadaka duk wanda ke ce ke yawan wa'azi kan tauhidi kan aqida musulunci to wannan soyayya soyayya yake da shi al'umma ya fi kowa nasiha a cikin malamai wannan shi ya fi kowa nasiha amma da zamu yi babu abin da ya dame mu sai dai tsarki sai dai azumi sai dai haila wannan ya kamata mu damu da shi amma dai wannan shi ne fiqhul asghar inda Abu Hanifa wannan shi ne fiqhul karami amma fiqhu babban shine a dinga gaya maka Allah ya ce a bauta masa a kada ta shi da bauta a yi tauhidi a bi manzo Allah shi kadai shi kadai kar a yi manzo Allah bi wami a masa abokin tarayya wajen biyayya ka a masa wannan kuma shi ma manzo Allah din kar a bauta masa manzo Allah a kira shi bawon Allah manzon sa wannan shine wato kokolon yabo da za a masa amma ka zo a ce shi ba ai yana ganin gai yana ganin kaza yana basirun bisirul basirun bisirul ghaib bisirul ghaib qabla qiyamihi ibn shiriya yana gani ka ma ya faru kaga wanda ba daidai ne ba a kawai dai a dai ce a dai ce shi annabi ne ba tare da la bi ghairi wahyi la tasarruf ba wannan magana ne mai kyau wato duk abin da ka gani to wahayi aka masa ai ka yabe shi amma ka ce wai kafin ma abin ya faru ya sani a sai dan an gaya muka ba akwai abin da bai sani ba akwai abin da bai sani ba wanda Allah saboda haka wannan shine alqaulu thabit da Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya rayu da alqaulu thabit a rayuwar shi duniya da lahira to wannan su ne za su jarabawa ubangiji ta fitar daga daga su a wato na tashi kiyama mala ya ce wa anna ala al-ibadi hafazatan yaktubuna a'malahum kuma wato bayi suna da wasu mala'iku masu kiyaye aikace aikacen da suke suna rubuta musu aikin su duk abin da ka aikata to za su rubuta maka wala yasqutu shay'un min dhalika min ilmi rabbih kuma ubangiji ya fi su sani babu abin da zai saraya daga ilimin ubangiji na abin da bawa yake aikatawa amma ubangiji kadai dai yayi haka ne saboda ya tabbatar ma bawa da hujja idan an je karkace ai ubangiji kai kai san wannan ni ba sani ba a shikenan jikinka sai ya sheda malaiku su sheda kowa ma ya sheda in baki zai kariya ce to sauran kafanka da jikinka da ko ina kowa ya sheda kaga shikenan wato an an daure kake da wa anna malakal mauti kaga malaka ce malakul mauti saboda shine ya tabbata hadisi kuma mala'ikan mutuwa yaqbidul arwaha shine yake wato karbar rayuka bayi bi izni rabbih da iznin ubangijinsa wannan shi ma akwai wasu abubuwa insha Allah da malaka kushe mana a watakila lokaci ya gode in muka fara ba lalle mu abun nan ba ina ga kamar lokacin ba to laka za mu tsaya a daidai wannan gaba na wa anna alal ibadi hafazatan yaktubuna a'malahum za mu tsaya su ba mu ji kan wannan mala'iku da wasu mangannin malamai da suka faɗa sharhin waɗannan abubuwa sannan mu shigo cikin wato magana kan sahabbai da karnuka mafifita abinda muka tafi Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته